بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna safiyar asabar ɗaya ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da ashirin a biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan kuma insha Allah ta'ala shi da mana kaset na ashirin da takwas cikin jirgin karatuka da tafsiri da ake gabatarwa ga 'yan uwa mata a watan ramadan a wannan makaranta ta mai albarka wato darul hadithin salafiya wadda ke namba 4 madarka cirowar gaskale out zaria kaduna state nigeria wadda ita darul hadisun salafiya makaranta ce wadda mala albani gina wannan gari da sauran makantun da ke tare da ita don cimma manufofinsa na da'awa da fatan allah ida nufi shige mana gaba taken karatun shine alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji in ba manta ba a bara muna karatu ne a cikin sautul kafi inda yake tafsiri na maudu'i muke yi mun tafsirin sautul yusuf mun gama shi wannan kuma mun fara a shekarar ta wuce tafsirin sautul kafi wanda daga nan ya bayyana gare mu insha Allah za a gangara a ci gaba ne kawai in an gama kafi a yi maryam an gama maryam a yi ɗaha za a tafi insha Allah ta'ala a wata shekara mun kwane akan aya ta goma sha hudu zuwa ta goma sha biyar a asabul kafi kamar da murga mun gabatar da bayanai a can da abubuwan da shuwa ita sura ta kunsa na abai ban mamaki da darsa mun kwana inda wa'annan samari suka tashi suka tsaya gaban sarkin da ke da'awar shi Allah ne a wannan lokaci ɗin suka fito na fito da shi akan tauhidin Allah maɗaukakin sarki suka nuna gazawarsa a matsayin da'awar da yake cewa wai shi Allah ne ina fatan fahimta ayat da muka kwana inda Allah ke cewa rabatna ala qulubihim aya ta 14 kenan ko wa rabatna ala qulubihim id qamu فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا anan Allah maɗaukakin sarki yana cewa warbatna ala qulubihim ar-rabb shine wato kamar da Imam al-Dabara Qurtubi yake faɗa ibaratun an shiddati azmin wa quwwati sabri wato ar-rabb abinda suke nufi shine Allah ya ƙarfafa zukatan waɗannan matasa ɗin suka yi gaban wannan basarake wanda ke da awashi Allah ne wanda akwai dukkan possibility in na ka saba mashi kashe ka ko ya ɗaure ka a gidan yaro ko kuma maka hukuncin da yake gan shi ne munasib lahu to sai Allah ya ƙarfafa zukatansu har suka yi gaban wannan sarki suka yi wannan magana kamar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗo nan kalma a wasu ayoyi a cikin Qur'ani inda Allah ke cewa liyarbida ala qulubihim wa yathabbita bil aqdam cikin suratul an'am anfal Allah ya saukar da ruwa ne da sauran abubuwan da Allah musulmi a yakin Badar saboda ya karfafa zukatansu arrabdu shine mene taqwatun nafs karfafa zuciya hakan nan mai fi annabi Musa ma ka Allah ya faɗa warbatna ala qalbiha mun karfafa zuciyarta to nan da Allah ce warbatna ala qulubihim mun karfafa zukata mun sa karfi mun dauri a cikin zukatan su wannan matasa din id qamu lokacin da suka miƙe waƙalu suka ce rabbuna ubangijinmu rabbus samawati wal ardi shine ubangijin sammai da ƙasa wanda shine halicci sammai da ƙasa kuma lannan da omin dunihi ilahan faufau ba za mu bauta wani an bauta wanda ba shi ba laƙar ƙulna idan shaƙaɗa idan har muka yi haka ɗin ma'ana muka bauta wa wani allan wanda ba allah maɗaukakin sarki ba babu shakka mun zo da magana wadda ke ta ƙarya mun zo magana wadda ba mai yiwa ba wannan shine fassarar wannan aya wanda a wancan tafsiri muka gama mun nuna irin wannan jarumta da allah maɗaukakin sarki wa isa wa'annan samari ina fatan fahimta wadda kuma har yanzu haka ake nema mutanen kirki wanda suka imani da Allah maɗaukakin sarki ba sa ganin ransu ko rayuwarsu a bakin komai a wajen tsayawa gaskiya da faɗin gaskiya da tsayawa Allah maɗaukakin sarki sun yi da komai zai iya faruwa gare su ya faru gare su matuƙar akwai yarda Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan lamari din da haka ba sa tsoron muƙami wai muƙami zai kubuce masu akan abin da ya shafi Allah abin da ya shafi gaskiya ba sa tsoron sarauta wadin za a kwance rawaninsu ba sa tsoron talauci ko za a kwaci jari ko wani abu ba sa tsoron masu mutu idan dai abin ya shafi Allah maɗaukakin sarki ba sa tsoro akan ɗaya daga cikin wayannan abubuwa ɗin ƙarƙashin wannan aya da yake mai imamun ƙurɗubi muke bi al'adar shi ya kawo ce fihi mas'alata akwai mas'aloli guda biyu wajen tafsirin izqamu din nan ya kawo maganganun malamai daban-daban amma mun zaɓi ɗaya daga cikin fassara muku shine izqamu yadda suka tsaya a gaban basaraken in za ku tuna min bani aka ce wayannan ashabul kafi din an ce ƴaƴan manyan mutane ne a garin nasu kun fahimta amma ba wai mitin suke suka haka ba da aka je ana bautan gumaka ne sai wannan ya silale wannan ya silale sai Allah haɗa su gindin wata bishiya na fatan fahimta a nan dai suka tattauna suka fahimci juna cewa suna da aƙida guda ɗaya ta bauta Allah maɗaukakin sarki to ana haka ne sai labari ya kai ga sarkin garin cewa ai yara ga wasu ce kai ba Allah bane shine aka kira su da aka kira su aka zo aka tattauna a gaban sarkin suka yi wannan fito na fito da shi suka ce lalle ubangijinmu ba kai bane ubangiji mu Allah madaukakin sarki shine ubangijin mu ina fatan fahimci wannan abu to wannan shine fassara ta bayyana a gare mu insha Allah ta'ala to anan wajen fassara wannan aya din shine sai malam ke cewa afsaniya daga cikin mas'ala ta biyu dake cikin wannan aya Khalibun Atiyya wani malamin tafsiri mai suna bin Atiyya yake cewa تعلقت الصوفية في القيام والقول بقوله إذ قاموا فقال ربنا رب السماوات والأرض صوفاي ‘yan ɗariƙu kenan ko don baka ce haka da hausa ba za a gane ba sufaye ‘yan ɗariƙu sun makale wannan aya a ina ai za ka same su suna rawa akwai masu kiɗa ma kun fahimta idan ka kalli ɗariƙa ƙadariya ta shehu ƙaribin lahi da danginsa ta 'yan ƙadiriya za ka samu suna mene suna kiɗa da mandiri kiɗa sosai a cashe kuma an cashe haɗa da mene kuma da rawa ina fatan fahimta ko ka samu ma suna mene suna wanda kawacin tsallaurawar da ake ga ana ta tsalle ana zullo haka an sa janjami an sa farar riga har uniform gare su an ɗaura kamar belt haka ana ta zuba tsalliwa ana kiran Allah Allah sa kuna fahimta na ga alama kama ba ku san da wayannan mutanen ba ku eh Allah ya hutar da ku amma ka je kan dole ka san ƴan amfasu su wayannan haka suke sun ga tsalle suna rawa suna kiɗa wai daga cikin dalilin da yasa suke wannan abin shine akwai wannan aya din cewa wai irqan faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi da haka wannan wai hujja ne akan kiɗa da tsalle da rawa da suke yi to ibnu atiya zai musa qultu sai yake cewa sai imamu qurtubi sai yake cewa sai na ce wa hadha ta'alluqun ghayru sahih wannan makale wannan aya bai dace ba haula ya qamu fa zakarullaha ala hidayatihi su wayannan matasan kullur sun tashi ne sun ambaci Allah akan shiryar da ya masu wa shakaru lima aulahum min ni'amihi wa ni'matihi suka tsaya suka gode wa Allah madaukakin sarki akan abin da ya masu na ni'imomi ثم هاموا على وجوههم منقطعين ila rabbihim sannan suka juya akan fuskokinsu suka yanke daga danginsu suka koma zuwa ga ubangijinsu alhalin a lokacin kuma suna tsoron abin da ya biyo baya daga dangin nasu wa hadhihi sunnatullahi fi rusul wal anbiya wal fudala wal awliya wannan sunna Allah ce akan manzanninsa da annaba da mutanen kirki da waliyai malam sai ce aina haza min darbil arbil aqdam ina zaka hada wannan da bugun ƙasa da kafafuwa warraqas da taka rawa bil akumma bil akmami da hannayen riga wa khasatan fi hadhihi azman musamman a wannan zamuna namu inji imamu qurtubi kenan fa inda sama'il aswatil hisan min al murdi wan niswan a lokacin da ake sauraron wasu sautuka masu kyau na samari kyawawa da 'yan mata malici haihata faufau ba za su haɗu ba bai nahuma wallahi ma bainal arduwar sama ƙurɗin ya ce tsakanin waɗannan samari da abin da suke da wancan 'yan ɗari ko abin da suke yi to bambancin ya kai tsakanin sama da ƙasa sun mahaza sannan wannan raye-raye da kaɗe-kaɗe da 'yan ɗariƙu suke yi da sunan mandiri ko da sunan a harraka ko menene ma dai malanci haramun inda jama'atul ulama wannan aiki haram ne a wajen jama'ar malamai alama ya ati bayanuhu fi satu luqman insha Allah bisa bayani abinda zai zo na bayani a cikin suratul luqman insha Allah ta'ala yace wa qad taqaddama fi subhana wannan bayani irin ya gabata cikin suratul isra'i inda qaulin da Allah ke ta'ala tamshi fil ardi marahan kake tafiya a bayan ƙasa kana mai girman kai ma fihi kifaya bayan da zai wadatar ya isa a can wajen ina ba ta fahimci wannan abu sai ma ne cewa qala imam abubakar ad-dardusi imam abubakar ad-dardusi yace wasila an madhhabi sufiyya an tambaye game da mazhaba ta yan dariqu faƙala ya ce wa ammar raƙasu wata wajib ya ce kaga dai rawa da wannan abu ke na malele kuwa fa'awwalu man a hadasahu ashabu samiri farkon wanda suka ƙirƙiro suka zo ana yin shi a cikin addini su ne ma'abota samiri wato waɗannan mutanen musa samiri kamar da ake cewa wanda ya samu gol na mutane ya haɗa ya kwaɓa ya mai da shi ɗan maraƙi kuma ya sa mai sauti mutane annabi Musa shi annabi Musa ya je an so a taura da ganin Allah da wasu jama'a kafin ya dawo an juye da al'umma sun koma suna bauta dan maraki to a wajen bautar dan marakin ne suke kewaye suna mene suna kiran sunan shi suna rawa suna takawa yace to farkon ai rawa da kida da sunan bautar Allah to wa'ancan masu bautar dan maraki su suka fara yi a duniya da haka wa'annan yan ɗariƙu da ke wannan abun jikoki ne na wancan a wajen bautar abin nan wancan bambanci sun bauta Allah da wannan wancan sun bauta raƙumi da shi wannan kuma sun yi ƙarya sun ce bauta wa Allah suke da wannan rawa da kaɗe-kaɗe ɗin kuma wallahi wannan ƙarya ce idan da kiɗa da rawa jama'a addini ne to ba zai a ce su kuɓuce wa annabi da sabansa ba ba zai a ce su kuɓuce wa manyan sahabbai da manyan tabi'ai ba da a wajen za a fara ganin kiɗa da rawa ɗin a wajen addini amma duk gaba ɗaya ba san wannan abun ba Allah sa kun fahimta kuna jin abin da malik ke faɗa farkon wanda suka fara wannan abin su ne mutanen samiri lamma takhadha lahum ijilan jasadan lahu khuwar a lokacin da sana'anta musu dan maraki wanda yake da jiki yana da ihu a cikinsa kamu yarqusuna hawalaihi sai suka tsaya suna rawa gefen raƙon dan maraki din wai tawajaduna suna bige-bige fahuwa dinul kuffari wa ubadul ijil da haka wannan rawa da kada mandiri addinin kafirai ne da kuma addinin masu bautar raƙumi shine asalin wannan abin alama ita akan abin da yazo da haka jama'a kun ji makomar waɗannan mutane masu wannan addini din da haka ta su ɗan ɗariƙun abin da ya baka mamaki ɗan tijaniya in sun zo rugurugu suke da ɗan mandiri a wannan wajen su ma fa akwai nasu shegantakar me yasa a cikin littafin ko dai munyatul murid ko fatul rabbani alfatul rabbani ɗaya cikin su bayan ya gama kawo falalar dariƙar tijaniya ya kawo shuruɗu hada mai ne gaba ɗaya da ya gama littafin nasa sai biyo baya da raddi ga mene ga 'yan ɗariƙar ƙadiriya kuma raddi lafiyayye mai kyau kan cewa 'yan ɗariƙar ƙadiriya masu rawa da kiɗa a masallaci cewa wannan ba addini ba ne ya faɗi kausasan maganu har da kusan kafurta ma masu kiɗa a masallaci ɗin na ba ta fahimta mai yi wa lokaci ya ba mu zan zo da wannan karatu ɗin ku ji yadda su ma suke radi a kan wannan abubuwa ɗin tare da su ma 'yan ɗariƙar tijjaniya ɗin akwai nasu irin shegantakar da suke irin wannan abin za ku samu su kuma su ya suke yi so masancin za ka samu an zauna ana ba su wancan kaɗawa suke za a kewaye da mandiri ana rawa a kama hannu ana wani abin har da irin abin nan da 'yan mata suke na a rausaya a rausaya ne waƙar nan da ake ko wadda an buga sai ɗaya ta shiga tsakiya ta ɗan taka sai ta dawo ciki ko ba ina a rausaya ba ina manta su shi ne a rausaya ko yawwa to haka zaga suna yi in aka buga aka buga wai sai ɗaya da jiki sai shiga shi ma ya tashi in rawar in ya gama taka kuma sai dawo ciki sai wani ya shiga in aka yi sa'a ana ka kawai sai bajawu sai a ce ya yi wusuli ya ga ubangiji ko ya ga Allah a wannan wajen shi ɗan ya gari ba Allah ba ina fatan fahimta to su kuma yan ɗani kun kullu da abin da su kuma suke yan tijjaniya kenan za ka samu suya suke nasu kuma in ka ji za ka samu ko kalle sun zo maulidi a nan garukan suna yawo za ka samu an zo ana rawa da sunan yaban Allah da yaban wane ne sai ka samu an cakuɗe maza da mata suto ƙari a kan na wa'ancan za ga ba iro da ba sa yi za su yi rawar sangaya ko ba sa yi rawar sangaya za a ana waƙar sangaya ba waƙa ce ta yankin ɗin hausa ba to za su yi rawar sangaya za kuma zo su yi rawar michael jackson za a yi rawar india duk rawa da ka sanya zo suna yi su kuma to su suna wa 'yan ɗariƙar ƙadira rabi su kuma yau bai halasta masu da tasar wasu to hasali man ka je wajajen sakwata kebi in ka ga irin rawar da suke yi abin zai baka mamaki za a ga mata da maza ne sai ga mace ƙatuwa budurwa ko babban mace wai ta saboda zikiri tana yi tana yi tana yi ta sa jalabiyan ta maza sai ta baci bashar haka sai ta ga har ba a ƙasa tana tana wai duk takawa take nan wai duk zikiri ne kai na lillahi rajiuna kai Allah ka shirye da mu jama'a haba in wannan addini wannan ne farko bai kama da addini dan bai kama da aikin masu hankali ba ma ya bi dai kama da aikin masu masu bautar gumaka da bautar wa'annan abubuwa din kai ko coci ba sa irin wannan abun ana rawa a coci amma mai kan gado amma a haɗe maza da mata ka ga mace ta batuwa ta kai har marawa suke cewa wa girgiza ta manzo ko in tijjaniya ba su haka a nan ƙasar ana maulidi sai a samu wata ƙato budurwa da nurka manya-manya to to girgiza don manzo ita kuma sa karya sai suna girgiza musu wai manzan Allah take wannan abin ta yi gwatsu a gabansu wai duk manzan Allah take wannan abin ta haula wala quwwata illa billah inna hadha lahu buhtan wannan shine asalin karya kuma wallahi wannan ba addinin Allah bane ba inda zai mutum zai iya kamo aya ko hadisi da zai tabbatar da wannan abu ga tafsiran dai muna gani a zo a karanto a wani tafsiri ne wani malamin musulunci ya tabbatar da irin wannan hanya din amma ka iya samun su sawi dama su 'yan ɗariƙun ne kuma ba ma kan nasa malaman tafsiri za mu zo mu ji maganar shi ta kafirci da yake shi sawi a cikin wannan karatun zamu insha Allah ta'ala amma malaman tafsiri aka sani a duniya ibn jarir dabari ibn abi hatim ibn mundir imam ahmad bin hanbal da sauran manyan malaman tafsiri irin su qurtubi ina fatan fahimta irin su alusi irin su al-muharrar wajiz ga sunar tutu ba za ka samu malamin tafsiri ya kawo wannan abun ba ba adin halatta musu da wannan abun da haka wani daga cikin bid'a da ya kamata mutane su sani wallahi ba addini ba ne ku matasa ba addini ba ne a ce wai a baka dama ta ka hole ka more ba shi ne addini ba an cuce ka ne an baka abin da ka je lahira za ka yi da na sani a gaya maka ya za ka yi sallah kun samu mamaki ma sai ka samu irin wannan saurayi da wannan budurwa da ke girgizawa don manzo ɗin ba ta iya alwala ba ba ta iya sallah ba shi ma an sa mai wai shi ne mai sunan ɗan manzan Allah yawa ɗan asinan ɗin manzan Allah ko ko kuma ɗan mancansa manzan Allah sai ka samu sun haɗa shi da wannan abin da amma ko sallah bai iya ba ko alwala bai iya ban ka ce mashi mai rukunan musulunci mai banci tsakanin rukunan musulunci rukunan imani ba zai maka jawabi ba a lokacin mu 'yan izala za ka samu yaro ɗan islamiyya zai maka wannan jawabin da aka ku tarkata masu wannan shirman nasu ku dawo kan addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda ya gina akan qala allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitabi wani shine addinin allah addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a na fata kun fanci wannan abun Allah samu dace to kuma yana da cin abin da kamata mu gane a karatun nan ba wai duk mutumin da ya dauko ta aya ya ce ita ce hujja akan abin da ke sai asara ce ya kawo aya ba Allah sa kun gane domin wannan aya da suka dauko suka ce hujja ce kun je da malamai suka ban cewa ƙarya ne babu dalili a cikin wannan aya din Hassan ma ta ja musu irin wannan radi da malamai suka masu dan wani kawai sai ce to ai an jawo aya shi ma an jawo ya jawo hadisi a ba dan ka jawo aya ko ka jawo hadisi kenan cewa abin da kake so kake yi shine daidai ba sai a kalla malaman fagen da suka iya suka fage aka yadda da su a duniya su ne malaman in hadisi ne malaman hadisin in ƙwar'ani malaman tafsiri suka ƙware a kai in luga ne malaman luga suka dake sai a samu mai suka fassara wajen ina fatan kumfanci wannan abu amma kawai ka zama a madin gaya misali ka je ka ba da wani magani ka ba da prescription an je an dube ka ka ba da magani an mutu ina fatan fahimta sai ka ce aka ga formula da bi sai a ce to kai likita ne ko kuma kai famasi ne ana ka koya waye malaminka ka ce kai dai ka kawo dalili saboda an haɗa kaza da kaza kaza ko a fagen ka bane kaga ba za a shi magana ka ba za a shi magana waye malaman fagen da suka kaya iya suka iya Allah sa kun gane to Allah yake cikin da mana bayani kan wannan mutane daga cin kwazan da suka yi wannan samari shine Allah shi haula ya qaumun takhadhu min dunihi alaha لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا التي هؤلاء قوم اتخذوا من دونها من دونه آلهة وإن متانا هؤلاء وإن متانا سنة إشارة زوا كينان سنة إشارة زوا جماعة سود دنجن سو اتخذوا من دونه آلهة sun ɗauki wani bayan Allah maɗaukakin sarki sun mai da shi abin bauta shara zuwa ga gumakan da suke bautawa da shi kuma wane kenan wannan sarki daga ya nusa ɗin an ɗauke su amma da su bauta sai suka ce to laula ya tuna alaihim bi sultanin bayyin me yasa ba su zo masu da hujjoji wanda suke ƙarar bayyananu ba in kuma kula da magana kenan kamar an ɗanyi wani debate tsakanin wannan matasan da wannan shi mai da'awar Allah ɗin ne da jama'a da suke bauta gumaka su waɗannan matasa sun kare cewa waɗannan abin ba Allah ba ne su kuma in can sun amfani da ta ƙalidanci cewa to kun kawo sabon abu kun san in ka kawo karatu idan aka kalli hankalin wawaye zai kita ce to ai wannan sabon abu aka kawo mutane kuma mutane sai su ɗauka wai tun da an faɗi sabon eh kai ne abin kora ko za ka aka a najeriya da jama'atin zalata bida kamata suna suka zo suna karantar da mutane addini suna rayar da sunoyin da aka kashe me aka ce a lokacin sai aka ce wai sun zo da sabon addini wannan kalmar ta sabon addini har yau ta hana waɗansu su fanci jama'atu za ta biyo ƙaimata sunna har yau sun ta hana wasu fanci haƙiƙanin addini saboda mutane sun saba da taƙalidul a'ama makahon taƙalidanci makauniyar biyayya to makalawa abu cewa sabo ne ina fatan fahimta wannan bai sa a gane sai dai in hankali da ilimi ya kuma ce amma bai sa a ce wani abu ba daidai ba ne me zai tabbatar da wannan sabon daidai ba daidai ba ne shi ne ilimi shi sa addini musulun ce ke karfa magana ilimi ilimi hujja hujja ina fata kun bance wannan abun an ce izala sabuwa ce to me suke nufi da sabo ne ayoyin da ake jawo ko hadisan ko me sabo ko ko sunan kungiyar in sunan kungiya ne izalatu bid'a wa iqamatu sunna na sabuwa ce kamar da fitiya ne ita ma fa sabuwa ce taku kuma yan dariƙa domin ita ma a nan najeriya ka ƙyanƙyashe ta da abokar gumi ne da malam da abokar gumi da malam abokar imam wannan mai magana jari su ne da suka fitar da jama'a fitiyanu suka fitar jama'atu suka fitar fitiyanu wanda kuke cewa ya kawo sabuwar addini izala disam dai shine kawo fitiyanu da jama'atu inda kuke yi amma me yasa ba ku ce jama'atu sabon addini bane ina fatan fahimta so cewa kaza sabon addini ne bai hukunta haka din ko kuma ba a saba ba bai hukunta wannan abin da ba a saba cewa ba shine daidai ba me zai gaya mana ba daidai ba shine a sashe ma'auni na Qur'ani da hadisi Allah sa jama'a kun fahimta don haka tattauna da take tsakanin su laula ya tuna alaihim bi sultan bai sun nemi to me yasa wa'annan da aka zo tattaunawa ba sai kawo hujjoji ƙarara da za su tabbatar da shi wannan daga yanusin Allah ba ne su tabbatar da waɗannan gumaka da ake wata alabar me yasa ba su haka ba ina fatan fahimta to amma ya aka yi aka kasa amsar waɗannan yara cewa bayan sun kawo dalili na cewa Allah maɗaukakin sarki Allah ne a an hana su ne na farko dama kamar duka sani duk sanda aka zo da gaskiya wasu hanyoyi waɗanda marasa ƙasar suke bi na farko ko dai sai amfani da hankalin waye cewa to ba a saba da abin ka kawo ba ko kuma nasu sabo ne ɗaya kenan ko kuma su jingina wa masu gaskiyar kalmar da za ta sa a kyamace cewa girma suke so suna so a ce sun fi kowa ne wannan jina cikin ƙur'ani lokaci ba za mu jawo ayyukan haka ba in kuma ta ƙiwa sai a mene sai a sa ƙarfi lanukhrijannaka ya shu'aibu min ardina aw la ta'uduna cewa zamu kore ka ya shu'aibu daga garin mu ko kuma ka dawo kan addinin mu ina fata kun fahimta me yiwa ɗayan waɗannan me yiwa an sa ƙarfi ne akan su cewa za a kore su sai kakura da tattauna din amma dai sun kure waɗannan mutane din a ƙarshe Allah ce faman azlamu dan haka waye fi zalunci mimman iftara ala Allah kadiba fiye da wanda ya kirkiro ƙarya jingina wa Allah maɗaukakin sarki me da ƙarya ka bauta Allah maɗaukakin jingina Allah maɗaukakin sarki shine a ce wai waɗannan gumakan ma Allah ne ba da umarni a bauta musu kamar da a cikin sautar arafi Allah maɗaukakin sarki yake cewa idan aka same suna bauta wasu gumaka suna aikata alfasha sai sai mun samu iyayenmu ne akan wannan ƙarshe ma sai ce to Allah ne umarci ma don bauta musu din Allah umarci da wani alfasha din ina fatan fahimta to jingina wa Allah abinda bai faɗa ba to wanda ya haka babu azzalimi irinsa Allah shi kiyaye wannan shine ma'anar wannan aya wanda daga cikin darasin da mu ƙara kunsa a cikin wannan aya shine dai jarumta da dagewa wajen faɗin gaskiya ko me taka ja maka tabiya Allah sa mu dace hawayo Allah madaukakin sarki ke cewa وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا to da aka yi wannan kayaniya din an je an buga Allah sa kuna suranta abin wayannan matasa ga sunan su bakwai a gefe sarki da tashi tawagar ga sunan cincirin da su an buga an kasa ƙure matasa a bisa dalili sai aka masu irin wayo din nan cewa to yanzu ku yara eh ku je ku canza tunani zuwa gobe ko jibi kwa dawo a ƙara tattauna ko kuma kwa yi biyayya kenan to da suka tafi aka ce sai babban su sai ba da shara to kun ga mutanen nan fa in mun ci gaba haka da su ba za su kyale mu a rayuwar ba ko dai su matsa mana sai mun dace addinin su ne ko kuma su raba mu da rayuwar mu da haka mu bar garin nan mu je mu koyi a wajen ina fata kun fahimci wannan abu kenan wannan waye zai ta zaltubuhum sai zama shawara ce ta waye ta shi babban wayannan matasan kun fahimta wasu malaman kuma suna gan cewa wa idza tazaltumuhum wa ma ya'budu illa Allah wannan magana ce ta Allah madaukakin sarki shine cewa wa idza tazaltumuhum wutuna lokacin da kuka nisance su i'tazala shine mutum ya koma gefe ware to i'tazaltumuhu lokacin da kuka ware gefe kuka nisance su wa ma ya'buduna min dunillah da kuma dukkan abin da suke bauta wanda ba Allah ba shi ma kuka zinsance shi fa'awo ilal kafi tunda kun yaka kun yi baran-baran kun raba gari da waɗannan mutanen kun raba gari da danginku kun raba gari da bautar da suke yi fa'awo ilal kafi ku je ku taru ku fake zuwa ga wani kogo da suka ambaci sunan shi a nan Allah bai ambaci sunan wannan kogo ba Allah bai ambaci sunan ina ne garin ba bai ambaci kaza kaza ba domin wasu malaman tafsiri suna ta kokarin ce sun gano ina ma kogon ke malam ibnu kasir ce ba bukatar wannan saboda Allah bai ambata ba da da bukatar mu san garin da inda kogon yake da sai Allah ya ga mana wajen ina fatan fahimta abinda ake so mu sani kawai shine anan wayannan matasa sun bar wannan gari sun bar jama'ar sun je sun samu kogo suka tare shine cewa fa'awu ilal kafi ku je ku taru a cikin wani kogo ko ku zuwa wannan kogo din yanshur lakum rabbukum min rahmatihi ubangiji ku Allah madaukakin sarki zai shimfida muku rahamarsa wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa sannan zai kimtsa muku shine ta hai zai tattala muku zai kimtsa muku mirfaqan wato wato abinda ku samu ku rayu da shi almirfaq ma tartafiquna bihi abinda ku samu saukin rayuwa ma'ana wayannan ma yana ba shawara ta su koma kogo Allah zai shimfida masu rahama da za su rayu a cikin ta sannan kuma Allah zai sauƙaƙe musu abin da su ci su sha a wannan wajen ma'ana sun dogara ga Allah madaukakin sarki Allah samu dace wannan shine fassarar wannan aya insha Allah ta'ala wadda wannan kuma tana karantar da ume ne tawakkali ga Allah madaukakin sarki ga dukkan sanda ka tashi zaka wani abu kuma abinda suke fata din exactly abin da ya faru kenan shi yasa duk abin da zaka yi ka zama kana da kyakkyawan fata a wajen Allah madaukakin sarki malam albani Allah ya shi da rahama abin da ke gaya mana kenan cewa mafi yawa failure da kake sa mutane suna yi a rayuwa yana faruwa ne sakamakon rashin yadda su da Allah maɗaukakin sarki raunin iman da ya ƙini game da Allah maɗaukakin sarki za ka samu mutum ya fito ya ce kaza amma ya faɗa ne a baka zuciyar ba ta da ƙarfin gwiwa a kai yawan kuna fahimta mu kalli wannan abin da ya faru wannan makanta muke cikin tadabul hadis salafiya na sha ba mu labari asalinta ɗan ƙaramin masallaci ne Allah samun fahimta ba ina daina masallaci ba ne wato masallaci ne mara girma wato bai da faɗi haka bai wuce daga inda kyamarar nan take zuwa inda wannan waje yake ba haka shi ne iyaka masallacin in an shiga an zauna sai ga sai dai wasu zauna a waje sai dai a samo rediyo da ba ma kudin sai lasifika lokacin sai dai rediyo da wata makifon mai ɗan wani wireless haka shi yana ciki na yi wasu a waje suna ji haka ake karatun tun a lokacin albani ke cewa zai wannan makarantar zai gina gidan marayu zai gina kaza zai gina kaza a wancan lokacin fa Allah fatan ina fatan mutane sun fahimta a lokacin shi abin da yake da shi arzikin shi bai da mota bai da mashin keke ke hawa keke a ido nan zaka na ganin keken ya ce zai je masallaci ita zai zariya in zai je karatu can dogara zai aje ta haka in zai je Kano kenan amma shi tun a lokacin zuciyar tana da karfin yaƙini cewa za a yi wannan abun wasu daga cikin wawaye sai suka ɗauka kawai mala albani ruba yake mutum da keke kawai ke da ita tela ne ɗinki yake samu na cefare sannan kuma yana magana ɗan ruwa miliyan kuɗi ina za a samu wannan abin wasu kuma suka goma gefe suka ce ruba ce wasu suka ce magana ce da ba ta yi ba gargasan abuwa suka faruwa abu abin mamaki sai gashi saboda ƙarfin zuciya gashi abin ya faru haka ne ko ba haka ba ya faru kuma yana ci gaba dukkan sauran abin da ce za su faru da izin Allah dukkan su ma sai sun faru din ina fata an fanci wannan abu to yakan ce mana feluwan mutane shine rashin karfin zuciya rashin yarda da Allah madaukakin sarki kai da da Allah sai Allah maka komai ina fata an fanci wannan abu amma mutane ba su da karfin to waɗannan samari suna da tika da Allah madaukakin sarki da haka suka ce mu bar su mu koma kada su ga cewa mu koma mu kanwa wannan kogo din tunda iyakar abin da suke yi kenan sai Allah ce ta sauƙaƙe masa abin suka yi fata shi ne shin faɗa masa rahama sannan kuma Allah ya sauƙaƙe masa fiye da abin suke tsammani su tsammani sun suje wannan kogo ɗin shi ne Allah zai ga ɗan kawo masu ɗan tuwo da shinkafa misali da ke baku ba ba na ce suna cin tuwo da shinkafa ba ne kun fahimta sai Allah ya ga dama sai masu mene sai Allah sai sa masu bacci gaba ɗaya su hutu ma su huta gaba ɗaya da haka sai suka shekara ɗari kuma da mu suna bacci ba su ji komai ba sai da Allah so bai nuna ta aya ne sannan Allah tashe su baccin yana fatan kun fanci wannan abun to haka abin yake ga Allah madaukakin sa gida haka ko addu'a kike yi kake addu'a kina gan to addu'an nan za ta shiga ko ba za ta shiga ba ina fatan fahimta sana'a zaki kace to sana'an nan za ta amsu ko ba za ta amsu ba to Allah dai ga mu gare ka kun san mutane suna haka ai a so ake kaje wajen Allah da karfin zuciya addu'a kike kawai ke dauka cewa ba matsala kawai Allah mai yin shi mai barwa zai baki kawai shikenan kun ban sha bu sana'a zaka yi ko bayan ka gama samun duk information da ya zama wajibi ka nema kawai ka tankari Allah ka addu'a ka fara gadan gadan ina fata an fahimci wannan abun Allah samu dace fa Allah madaukakin sarki ka ku hakuri Allah rama bai dawo bane in bai zo gaba to shikenan sai mu sa wani cewa da baki din Allah yadda Allah yake cewa watar shamsa idza tal'at tazawaru an kafim zatil yamini wa idza gharabat taqriduhum zata shimal wa hum fi fajwatin min dhalika min ayati Allah man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملت منهم رعبا Allah madaukakin sarki yace watar shamsa kai da ake magana da kai yanzu da a ce kana nan a halin da abu ya faru zaka ga rana tazawaru an kafihim ai ta tamayalu tana kaucewa daga ta haska cikin kogon nasu misali in aka ce kofar kogon tana kallon ina kenan yanzu ni nan na kallon ina ne arewa ko haka ne idan rana ta taso in tana tsaki gabas ta ganta zo za ta mene kenan a ƙa'ida kamata ta mene kenan ta haska cikin kogon tunda an ce kogo kaf ba gar ba kaf kato ne haka akwai wace tsakanin alkafu da garu gar dan tsokokin kogo wannan kaf kuma kato bangajeje haka to da ka'ida kamata da rana ta taso haka kuna ji ta biyo ya kamata ce ta shiga cikin kogon ta haska shi kun gane sai ta haska bangaren ina kenan yamma na kogon kenan idan za ta faɗi kuma za ta haska ina ke ne ɓangaren gabas na kogon to amma saboda wani ikon Allah da ya so yi na ayar Allah ramka yana da iko akan komai idan ranar ta zo ya kamata ta haska sai Allah sa ranar sai ta mene sai ta karkace ta yadda haskenta ba zai shiga cin kogon babbalantana zafin ranar bugi wa'in mutana idan kuma ranar za ta faɗi to nan ma sai Allah ya sa ta karkace ba ta shiga cikin haska masu gabacin kogon ba ballantana ta tashe su ko ta cutar da su haka malamai suka fassara wannan aya din wasu kuma sun fassara cewa a rana tana bugun su dan kaɗan ne shine in ta fito da rana ba ta haska su amma za ta faɗu in za ta faɗi ta kaɗan bige su kaɗan saboda ɗan samu energy a cikin rayuwarsu wallan alamu dai ɗaya rigin fassara da malamai suka yake wajen kenan sai ce wata rashin sai za ɗal'ad ta zawar alkafin kana gani za ka yi gani rana idza ɗal'ad da ta fito ta zawar alkafin tana kauciya daga wannan kogo nasu wa idza garabat idan kuma rana za ta faɗi yamma ta yi ta ƙaridun za ta shimal sai ta bar su ba za ta buge su ba ta ɓangaren yamma ɓangaren a shimal ɓangaren hagu kun fahimta ko wahum alhalin su waɗannan matasan fi fajawatin minu suna farfajiyar wannan kogo alfajawa shine waje mutasa aka mai dan fadi to suna nan a tsakiya ta da rana za ta shiga tabbas za ta same su Allah da kai sai ce zalika min ayatillah kaga wannan abin da ya riga faruwa na kaucewa rana ba ta buge su ba yana daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki man yahdillahu fa huwa al-muhtadi jama'a wanda Allah madaukakin sarki ya shirya ta wannan shine shiriyi wa man yudlil duk wanda ya zabata kuwa yace ita zai yi ita ya gamsu da ita falan tajida lahu waliyan murshida ba za ka taba samun masa wani majibanci al'amarin sa wanda zai dora shi akan shiriya ba Allah ya ce wa ta sabu aiqadar su dai waɗannan matasa din idan ka gansu kana za ka tsamma cewa idansu biyu saboda sun kwanta suna bacci amma idansu ƙuru-ƙuru kama bacci suke ba wahum ruqut Allah ta alam kuma ruqut jami'in raqit arraqi shine mai bacci annaib ruqut zaka same suna bacci amma idansu fa a farke suna kallon kaman kace suna kallon mutane kun fahimci wannan wani kallibin za ta lemini wa za ta shimal allah maɗaukakin sarki ce kuma muna juya su wayannan matasa ɗin ɓangaren dama da ɓangaren hagu ba wai tun da ka kwanta wannan baccin suna ta yin shi a ɓangaren ka kwanta ba ne ko da yaushe allah na juya su ɓangaren dama da ɓangaren hagu malamai suka ce watakila hikimar haka ɗin saboda kada idan ɓangare ɓan dama suka kwanta ta tirsi a ce ƙasa sai ta samu ta ci wannan ɓangaren ko gara shi sai Allah na jujjuya su kamar wata waina kenan haka a juya su nan a juya su haka wa kalbuhum wannan matasa a tare da su akwai karan su shi kuma karan ba su din zira'ihi ya shimfida zira'in shi bil wasid a farfaje kogo din inda zaka zo wanda zaka fara karo shi kafin ka je wajen matasan shi wannan karan zaka samu ya shimfida kafa shi ne dai kare ke yi ya zauna a haka shi ne ba su ɗin zira'aihi bilwasid Allah ce lawin ɗalata alaihim ya kai manza Allah ko kuma ya kai mai saurare da a ce za ka tsinkayi waɗannan matasa ɗin a lokacin suke bacci shi ne lawin ɗalata alaihim da za ka tsinkaye su da za ka gansu a lokacin lawallaita minhum firaran da ka gudu masu a guje da ka juya kana gudu daga gare su a guje wala mulita minhum ru'ban da kuma ka fuskanci tsoro da ka cika da tsoro sakamakon waɗannan bacci da waɗannan matasa suke a wannan kogo din Allah ta dawo fahimta ma'ana Allah ya sa maso ligadi na musamman kenan baicin wannan ni'ima da Allah masa wannan karama da Allah ya shufada musu to a wannan kogo din sai Allah karo za karama shine in case ma a ce wani ma zai iya zuwa Allah batar da kuwa bai kai wajen ba amma Allah kadara za ka je wajen ma ba ka da dama ka je ka tashe su saboda kana ganin su za ka birgi za ka juya a guji mutum zai tafar gaba da haka wani ba zai zuwa inda suke ba wanda duk yadda Allah ke ba wa lesa kariya ne kala kala ce ina fatan fanci wannan abu Allah samu dace to malam imamu qurtubi kamar da muka ce shi muke bi a cikin wannan tafsiri yake cewa daga cikin mas'alolin da zamu fuskanta wannan hadisi akwai mas'aloli guda ce fi arba'atu masail akwai mas'aloli guda hudu al'ula mas'alar farko da zamu fahimta a wannan hadisi wannan aya din shine fadin Allah wa kalbuhum qalibun am amr ibn dinar amr dinar sai ya fice game da su wannan karkaran nasu sai ce inna mimma akhadha ala al-aqrib alla tadurra ahadan qala fi layli aw fi naharihi sallallahu ala nuhin wa inna mimma akhadha ala al-kalbi alla yadurra man hamala alayhi idha qala wa qalbuhum basidun dhara'i bil wasidi aktharu fasina al-annahu kalbun haqiqin to wannan yana kawo wasu maganganu wanda wannan abun an rawaito daga am bin dinar amma suna buƙatar isnadi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahiri sun fi gama da isra'iliyat shi ne cewa shi wa'akwar ɗaura ka ɗauka da kunama wannan aika man ma'ajima dai wannan magana ɗin kun fahimta cewa yaya wani irin kare ne wasu cewa ba kare ba ne a wani mutum ne sunan shi kalbi wasu ka ce kaza kaza to a zahiri dai a ƙa'ida ta ƙur'ani tafsirin ƙur'ani idan lafazi ya zo ko da mutamali ne akwai yana ɗaukan zahiri yana ɗaukan kuma mu'awwali abinda ba zahiri ba to a ƙara tafsiri ana ɗaukar shi zahiri ne in na ce wance e da Allah mai komin ƙwarya sabo mun ƙwarya guda biyar a gidanki ina fatan fahimta me zaki zaki eh ce da ke wannan fafaffen duma ko eh fafaffen duma ba ce ƙwarya ba a sai kika kasance ke ina nufin goro guda ɗari ɗari guda biyar tunda ai goro ana ce da ƙwarya guda ɗari guda nawa sai a ce da shi mene ƙwariya ɗaya ƙwariya biyu kun gane kenan kalmar ƙwariya zahiri ce kuma tana da wata ma'ana ta biyu amma in an faɗe ta kai tsaye me yake me yake fara zuwa ƙwaƙwalwa eh asal ma'anar zahiri ko ƙwariya fafafe duma na in an ce kalmu abin da yake zuwa zahirin alarshi shine mene wannan dabba da aka sani mai suna kare an fahimta yi to amma ta iya zama sunan wani gashi nan kalmu ina fatan fahimta an ba shi wannan sunan ko kuma wani ya ɗauki wani ma'anar kace kaɗe wani kare ne saboda faɗin tsiya da kayaniya ko ba haka ba to amma dai ma'anar ta farko tana zo don haka malam ibn taymiya cikin tafsirinsa muqaddima tafsir ke cewa in an ɗauki irin wannan karatu wato ana fara ɗaukar ma'anar ta zahiri ne tukuna sai in wani dalili ya wajabta ai tawili ya koma wata ma'anar sannan a tawilinsa Allah sa kun fahimta amma in babu dalili da zai sa a yi tawili a kuma secondary meaning din to dole a bashi a primary meaning dinsa Allah sa jama'an fahimci wannan abu da haka nan da Allah ya ce wa kalbuhum za mu ɗauka kalbun ne haƙiƙiyun wato kare da na haƙiƙa ba wani mutum ba ne mas'ala ta farko kenan mas'ala ta biyu malin ce asaniya mas'ala ta ce ورد في الصحيح ارمن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال malam zai kawo na karatu ne mai fa'ida ba mu sai lokaci zai ishe ko ba zai isa ba shine mas'alar ɗaukan kare mai hukuncin kare da aje kare a gida ina fatan fahimta shine malam zai so tattauna mana kare gida gida ne ko akwai karen da ake ɗauka saboda ya gadi akwai mai kiwo akwai kuma mai gadin noma akwai mai kaza akwai kuma wanda kawai shi saboda ya zama bature ne kawai kun san bature shi kare aboki ne a wajen shi sai ka sa wani mutum fa ya ki aure ya ji ya sauni kare shi ne abokin shi din za shi da wani ɗan kare a igiyar shi ba fa ganin sa a yaƙin kiran ɗin nan yaƙin ya rasha da kiran sai ga mutum fa yana gudun hijira a gudu ya ɗauko ɗan shi da hannun hagu ya riko karen shi da hannun dama yana gudu ina fatan fahimta ni da rasa irin wannan rayuwa sai ga mutum wai karen shi na lashe mai fuska yana kuma wai wai ba sa sa ko da ina jin daga nan suke samu cutuka da suke samuwa da su ko wanda ba sa warkewa din nan tunda dama annabi ya faɗi yana cutuka tare da shi sai mutum zai mutu sai ya bar dukiyarsa saboda dabbanci wai a bawa karen shi sai ga an sai gida kato da gado mai numfashi wadin na kare ne ta Allah kiyaye bature arna tuba babu yahudu tuba babu to shine malam zai mana bayani hukuncin daukan kare sai yace ya zo a cikin sayyid bukhari daga Abdullah dan Umar Allah ƙara mai sai da annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man manittana kalban illa kalba saydin aw mashiyatin naqasa min ajrihi kullu yawmin qiratani annabi yace manittana kalban duk wanda tattalin kare aji illa kalban saydin in ba karan farauta bane kaman ƙaura ƙaura zai iya kaje kare ya koya mai kama dabba to in wannan kauren ya aje kare saboda zai farauta ya samo nama ya ce sirrin musulmi ne to wannan babu laifi aw mashiyatin ko kuma karen da yake na dabbobi yana kiwon dabbobi kasan ana iya koya kare kiwo a sake shi da dabbobi in za shi dabbo na mutane banna ya masa haushe koro su ko mun ci abun sai ya ce na qasamin ajrihi kullu yawmin qira dani wannan mutumi da aje wannan kalkare din kullum sai ladan shi ya ragu rodan iraki guda biyu kullum sai ladan shi ya zartare gwargwadon mene iraki guda biyu me iraki kuma an tambayi sabi aure ya iraki yake ce kowane iraki misalin girman shi ne kamar girman dutsen uhudu guda ɗaya to idan ka aje kare ba ɗaya daga cikin wannan ma'anar guda biyu ba shi ba farauta ba sannan ba kiwo yake yi ba to za a zabtare maka lada kullun safiya ta yi gwargwadon kiradi guda daya kiradi guda biyu an fahimta ko wannan hadisi da kuka jin shi mala ya ce imam muslim ya fitar da shi sannan asalin wannan hadisi yana na cikin sahih bukhari Allah samu dace mala ya ce warwiya fi sahihi aidan an abi hurairah radiyallahu anhu qala arwacin asih sahih nasa cikin muslim ke ne ke nufi arwaito daga abu hurairar allah kara masa da ala ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce mani ta kaza kalban illa kalban mashiyatin ausaidin duk wanda ya ɗau wani kare aji a gidansa idan ba karen kiwo ba ne ko kuma na farauta au zar'in ko kuma gare kare da ke gadin gona zar kana da lambu in ka bar shi haka yara za su je su maka bagas tsaballe su ko cinye maka lambu to a iya sawa a lambun a can gona ya maka gadi annabi ce in taqasa min ajri kullu yawmin qiradun kullun la za a tauye ladansa gwargwadon qiradi guda daya qala zuhri imam zuhri sai ke cewa wa zukira libin umar qawlu wa zukira ko wa zakara libin umar qawla abi hurairah radiyallahu anhu an ambata abla daumar Allah ƙara masa yadda magana abu huraira faƙala sai ya ce mana magana abu huraira ta ce mene cewa duk wanda ya ɗauki kare in ba na kiwo ko kuma na farauta ko kuma na gadin da gona ba za a tauye ladan shi guda ɗaya ƙiraɗi guda ɗaya ko da aka ba abla daumar wannan labarin sai abla faƙala sai ya ce yarhamullahu abu huraira Allah jikin abu huraira kana sahiba zar'i ya kasance manomi ne ina fatan fahimta ishara zuwa ga me kenan kaga arwaya abdullah dan umar ba magana aukal au zar'i magana gadin gona abdullah dan umar ya kawo magana menene farauta kiyu shi kuma abu hurairah sai annashira sai aka ara menene mai gadin gona shine sai dan umar ke cewa to Allah ji kanshi saboda manomi ne mai yiwa shi sa ya haddace magana cewa akwai amma ni dai kam ba haddace annabi ya ce da mene ba da maganar gona kuma ai ba sabon abu ne ba abu ne mai yiwa annabi faɗi wannan hadisin yau ya ce za a zarta kiraɗi guda biyu ga wanda ya riƙe kare da ba na kaza ba gobe ƙarin ilimi kuma zuwa ƙara da wannan uku ɗin ina fatan fahimta Allah samu dace malai ce faqad dallatu sunnatu sabita sunna tabbatacciya ta yi nuni alaktina ilkalbi lissaid wa zari walmashiya a kan halascin tattala kare domin noma da kiwo da kuma da gadin gona an banci abin ko to yadda aka ba mu dai minti 55 ne kuma lokacin ya dole za mu ja burki a nan wajen jama'a sai allah kai mu gobe sai mu tashi da inda ya mala ce wakilan na ƙasu za mu zo mu tattauna hukuncin kare da ake da shi da wannan karnuka da mutane suke ajiye a gidajensu a cikin garin irin wani gwata mu ta gaskiya ko gwagwa ta jinjikun ko tudun wada ko ina ne sai gwani ya je aje kare a gidan shi shi ya waye za mu ji haɗar da ke fama a irin wannan abin allah shi kiyaye abin fara dai allah ka ba mu ladan kurakurai allah ka yafe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا جثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله